arba'in da hudu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa madina wanda ya dace da biyar ga watan uku shekara ta dubu da ashirin da uku miladiya za mu zuwa da irin tafiya a littafin muna tafsir كتاب التفسير تفسير سورة النور أم زام تشديدي فدنسا والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين مغانا لآني دمكي كان مجي دماتا نعم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى قال حدثنا عمي القاسم ابن يحيى عن عبد عن عبيد الله وقد سمعه وقد سمع منه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحنا كما قال الله ثم قضى بالولد المرأة وفرق بين بين المتلاعنين
نعم باب إن الذين جاءوا بالإفك أصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم أفاك كذاب قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها والذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول
um, anan idan za ku iya tunawa satin da ya gabata kamar mun tattauna ne akan hukuncin rantsuwa na li'ani da ita matar za ta yi ko rantsuwa guda hudu da ta yi aka ce na biyar ta cika ta karin abin na kafa baya yi na fitul ba da ce ka nemo shi ka ce zo ya gyara mana na na arba ta yi rantsuwa guda guda hudu na biyar Allah ya ce wal khamisata anna ghadab Allah alaiha in kana min as-sadiqin ta cike da wannan rantsuwa cewa fushin Allah ya tabbata a kanta idan har mijin nan nata gaskiya yake cikin abin da ya zarge ta da shi in kana min as-sadiqin fi ma ramaha bihi a cikin jifanta da yi na ƙazafi cewa ta yi zina a nan an keɓance ta bilgazab fushin Allah ya tabbata a kanta saboda aka ce li'an al-ghaliba anna ar-rajula la yatajashshamu fadihata ahlihi wa ramyaha bizina illa wa huwa sadiqun ma'zur وهي تعلم صدقه فيما رماها به shi dai miji galiban zai yi wahala haka kawai ya zargi matarsa ko ya jefe ta da magana ta ƙazafi irin wannan miji zai wahala ya haka saboda ai ba zai so iyalinsa ta tozarta ba kuma ita ta san cewa abin da yake zarginta da shi ɗin nan yana da gaskiya ta sani saboda ai ita ta yi abin to amma hali irin na mutane yana da wahala wajen riko da gaskiya da tabbatarwa kansu gaskiya ɗin to ya kawo hadisin muqaddam ibnu muhammad ibnu yahya yace babbansa ya sanar da shi alqasim ibnu yahya ibn ubaidillah yace wa qad sami'a minhu ya ji hadisi daga gare shi daga nafi anna ibn umar an ibn umar anna rajulan rama imra'atahu fantafa min waladiha an yi wani mutum a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefi matarsa da zina ya ce wannan ɗana ki da kika haifa ba nawa ba ne ba a same shi ta dalilin aure na da ke ba ya ce ba nasa ba ne fa'amar bihi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fatala'ana annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni wato su biyu din ya ce to ku zo ku yi abin da ake cewa a li'ani kai ka rantsi ita mata ta rantsi kamar yadda muka karanta a baya fatala ana qala Allah ta'ala walladina har zuwa fadin sa ta'ala wal khamisata anna ghadab Allah alaiha in kana min as-sadiqin thumma qada bil waladi lil mar'a bayan an gama ya rantsi ita ma ta rantsi da ƙarshe manzo Allah ya ce to ke dauki daki tafi da shi ke kan ai babu shakka daga daga gare ki ya fito ke kika haife shi da haka ki je ki dauki dan in an hada a kiyama kuma a san a san yadda za a yi kenan wannan yana nuna cewa idan an yi li'ani a to da zai zai bi uwarsa ne sannan kuma in an zo kiransa ma za a kira shi ne da sunan uwar ina fata ana fahimta yawwa sai kuma ya kawo innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithmi wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun adhim wannan kuma kissa ce ta nana Aisha ita ma da aka yi mata kazafi aka yi mata sharri ita kuma daga waje ne munafikai suka kulla abin da suka kulla mala ya ce kalmar affak a cikin suratul shu'ara affakin asim ana nufin kazzab tunda an ce ifk innal ladina ja'u bil ifki shima affak duka ana nufin kazzab affak kazzab ifk kadhib ƙarya waɗanda suka zo da ƙarya shine innal ladina ja'u bil ifki wanda suka zo da ƙarya akan lamarin Aisha wasu jama'a ne a usba in an ce usba a larabci daga mutum goma har zuwa mutum arba'in shine usba to jama'a ce da suka yi wannan kulle-kulle tsakanin mutum goma zuwa arba'in minkum daga cikin ya ku muminai ana nufin wanda suke zaune a cikinku ba ana nufin masu imani irin naku ba dan munafikai ne Abdullahi ibn Ubay shine shugaban munafikan da kuma wasu daga cikin masu imanin da suka samu zamiya suka fada suka suka fada cikin yada zance irin su Hassan ibn Sabit da irin su Hamna bint Jahsh da sauransu um Misra ibn Usasa Hamna bint Jahsh Zaid ibn Rifa'a duk suna daga cikin waɗanda suka fada cikin wannan abu Allah ya ce la tasabuhu sharran lakum wannan kazafi da aka yi wa Aisha radiyallahu anha kar ku dauki wannan abun ya zama sharri ne a gare ku wannan ƙarya ba sharri bane ya manzon Allah kar ka dauka sharri ne ma'ana kar ka damu yawa ba wai ana yaban ƙaryar da aka yi daidai bane a ana nufin ba kar ka damu da Abubakar da Aisha duka kar ku yi tsammanin wannan abu a ya zama shari'a zai zama alheri insha Allah a gare ku bal huwa khairul lakum yawa akwai lada alheri ne gare ku saboda za ku samu lada kuma wannan kissa ta ifk za ta tabbatar da matsayin ku gaba ɗaya matsayin annabi da matsayin nana Aisha da matsayin sayyidina Abubakar baban nana Aisha saboda ayoyi kusan guda goma sha takwas a cikin suratun nur Allah ya saukar da ita da yake nuna na Aisha Allah ya wanke ta kuma yake nuna Allah sai yayi azaba ga masu kazafi li kulli imri'in minhum maktasaba min al-ismi kowane ɗaya daga cikin su min ahlil ifki kenan cikin makaryata wanda suka yada wannan ƙarya to yana tattare da abin da ya aikata na laifi sannan za a yi masa uquba Allah zai azabtar da shi a lahira zai kuma hadu da almazamma fi duniya zargi a wannan duniya sai Allah ya ce wallazi tawalla kibarahu wanda ya dauki ya jibinci mafi girman wato laifi na yada wannan ƙarya minhum daga cikin su cikin wanda suka afka suka kutsa cikin yada wannan magana mummuna akan Aisha duk wanda yake ya dauki wannan nauyi lahu azabun azim azim to yana da azaba mai mai girman gaske a nan duniya kafin aje lahira a duniya za a yi masa tsumagu a a sannan a lahira kuma akwai akwai uqubar Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya jarabe su da abubuwa marasa daɗi waɗanda suka fada cikin wannan yanayi yanzu shi ubai Abdullahi shi shugaban munafukan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ai ya yaɗu a duniya cewa munafiki ne shi ya wannan wannan kaɗai ya ishe shi wulakanci a duniya ƙwarai kuwa hassan ibn sabit an ce ya makance kuma ya samu matsala a hannayensa mistah shi ma ya makance to ka gadi abinda Allah ya faɗa ɗin duk da suna da uzuri waɗannan musulmi ne an yi musu afuwa sun tuba zuwa ga Allah amma ka duba wannan ƙazafin da suka yi sai da ya tasiri a rayuwarsu Allah kare mu to wannan ya kawo hadisin Abu Nu'aym yace haddathana Sufyan an Ma'mar an Zuhri an Urwa an Aisha wallazi tawalla kibarahu qalat Abdullah ibn Ubay ibn Salul shine wannan wallazi tawalla kibarahu wannan sifatun ne li Abdullahi Allah kiyaye to sai abinda nan aya take nufi ko abinda wannan babin yake nufi hadarin kaiwa wani sharri da kazafi ka faɗi magana da babu ita akan wani musulmi wannan laifi ne babba bari ka ji abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa dangane da wannan kissa mai tsawo da aka yi wa nana Aisha mai Allah ya ce malam
لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا إلى قوله الكاذبون قال حدثنا يحيى بن بخير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أروى قال أخبرني أروى بن زبير وسعيد بن المسيب وألقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا وكل حدثني طائفة من الحديث وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم فإن كان بعضهم أو آله من بعض الذي حدثني أروى أن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يخرج أقرأ بين أزواجه فأيتهن خرج سهرها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قالت عائشة وأقرأ بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما نزل بعد ما نزل الحجاب فأنا أحمل في حوضتي وأنزل فيه وسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة آكلين آذن ليلة بالرهين وقمت حين آذن بالرهين فمشيت حتى تجاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رهني فإذا اكتب لي من جزء زفري قد قد انقطع فالتمسه فالتمست اقدي وحبسني ابتغاؤه واقبل واقبل الرهب الذي كانوا يرحلون يرحلونني فاحتملوا حوضتي فرحلوا على بعير الذي كنت ركبت وهم يعتبون عني فيه وكان النساء إذ ذاك الكفا- إذ إذ ذاك كفافا لم يسكلهن الله إنما يأكل الألقة من الطعام فلم يستذكر ولم يستذكر قوم كفة الحوض- حوضتي حين رفعوا حين رفعوهم وكنت جارية عزيزة السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت فوجدت عندي بعد ما بعد ما است- بعد ما استمر الجيش فجئت منازله وليس بهداء ولا ولا مجيب ولا مجيب فأ- فأممت منزل الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدني فيرجعون إلي فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فظننت وكان صفوان
نعم شكرا
وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم ذكواني من وراء الجيش فأبلج فأصبح عند منزلي فخرع خرع سواد الإنس نائما فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت ب- باسترجائه حين عرفني فخمرت وجهي بال- بالجبال والله وال- والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجائه حتى أناق راحلته فوضعها على يد- على يديها فركبتها فانطلق يقود يقود بي الراحلة حتى أتينا حتى أتينا الجيش بعد بعد نزلوا مجيرين في نهر الز- في نهر الظهيرة فهلك من هلك وقال الذي تولى إفك إفك إفك عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة ها فاشتقيت تائسة Imam al-Bukhari Allah ya masa rahama ya kawo wannan hadisi mai tsawo don ya bamu labarin hakikanin abin da ya faru ga nana Aisha Allah ya mata rahama. Riwayar Yahya ibn Bukair shine Yahya ibn Abdullahi ibn Bukair al-Makhzumi maulahum al-Basri al-Masri yace haddathana al-Layth al-Layth shine ibn Sa'd al-Imam daga Yunus ibn Yazid al-Aili daga ibn Shahab shine Muhammad bin Muslim az-Zuhri yace akhbarani Urwa ibn Zubair Urwa dan gidan Zubair ibn al-Awwam da Sa'id ibn al-Musayyab da Alqama ibn Waqqas al-Laythi da kuma Ubaidullah shine ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'udin an hadisi Aisha ta zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallama sun ba mu labari akan hadisin na na Aisha zancanta kissar ta abin da ya faru mata Annabi sallallahu alaihi wasallama hina qala laha ahlul ifki yanda ma'abuta ƙarya na fassara muku ifk da zo nace muku ƙarya ake nufi da if affakun asim kazzab yayin da makaryata masu tsananin ƙarya in an ce al-affak wato wato shadidul kadhib mai tsananin ƙarya Allah ya ya ambaci kissan nan abinda aka danganta wa na Aisha ƙarya ce mai tsanani Allah ya raba mu da ƙarya yayin da suka faɗi ma qalu fa barra'aha Allahu mimma qalu Allah ya kubutar da ita daga abinda suka faɗa ya kubutar da ita a cikin alqur'ani cikin suratul nur إمام الزهري يشي وكل حديث وكل حدثني طائفة آه، من الحديث kowane ɗaya daga cikinsu mutane hudun nan da muka irga sun zantar da ni wani ɓangare na wannan wato hadisi na kisan na na aisha ya ce ya haɗa wato riwayoyin gaba ke ɗaya wa ba da hadisi yin yusaddiku ba zancensu ko hadisin ɓangarensu yana gaskata ɓangare ana yana so ya ce ma duk waɗannan malamai sun karanta da shi wannan hadisi ya karɓa wani kana ba zuwa au'a duk da zai cewa wani daga cikinsu ya fi haddace kissar ya rike au'a ana nufin ahfaz wanda ya fi haddacewa ya fi riƙewa min ba dama duk zancen da mutum ashirin suka ji ko talatin za ka ga wani ai ya fi kiyayewa Eh, wani yana da riƙe abu wani kana ba zuhun au'alahu wato min ba'd alladhi haddathani urwa yace wasu sun fi wasu kulawa sai yace haddathani urwa ibn zubair urwa ya gaya mu dan gidan zubair bin al-awwam daga nana aisha cewa ita matan manzon Allah nana aisha qalat ta ce kana sallallahu idza arada an yakhruja dabi'ar manzon Allah idan yayi nufin zai fita zai je tafiya إذا أراد أن يخرج سفرا آآ آآ كو غزوة كو زي جياكي كو زي جي وتتفيع أقرأ بين أزواجه to ɗabi'arsa yana yin ƙuri'a ne tsakanin matan shi daga nan abin da za mu ɗauka shi ne adalci ga mai gida da yake da mata da yawa ba mace ɗaya ba yana da mata guda yana da mata guda biyu misali to kuma yana so zai yi tafiya to idan zai tafiya ba kawai zai zaɓi wadda yake so bane ya ce zai tafi da ita a ƙura'a zai tsakaninsu ya jefa musu ƙura'a sai ya rubuta sunansu su biyu ko uku wata ya sa mata tafiya wata ya sa mata gida sai ya dunkule takarda sai ya jefa ya ce kowa ta zaɓi ɗaya duk wacce Allah ya sa ta zaɓi tafiya to da ita za ta tafi wanda ta buɗe ta ga gida to Allah ya rubuta mata zaman gida kenan za ta za ta kula da za ta kula da yara to kaga wannan shine adalci ba wai kawai a zaɓi wata ai ta tafiya da ita ba la in ya ce wai zai tafi da wannan yau wacce tafiyar zai tafi da wata yana da garantin tafiye-tafiyen suna sun yi alkawari ne da Allah cewa zai tafi tambaya nake ba daidai ba ne ba daidai ba ne abin da ya fi daidai ya fi adalci shine ƙura'an nan yanzu ka ce wannan tafiyar da wancan zan tafi wannan tafiyar da wancan zan tafi sai dai in su suka yadda su matan suka yadda suka ce mun yadda alaji wannan tafiyar ka je da wannan wannan tafiyar ka je da wannan to wannan ba damuwa su suka yadda illar anan zai iya yiwa wata tafiyar baka nan ka mutu zai iya yiwa wata tafiyar babu damar wani uzuri ya hana ba za a yi ba to kaga ka danne hakkin wasu amma in ƙuri'a ka yi to daman rabanta abin da Allah ya rubuta za ta tafi in kuma su suka zaɓa ka ba su zaɓi suka ce eh sun yadda a jera yana yawan tafiye-tafiye suka ce kaza shikenan amma asali shine ayi wannan ƙuri'ar ko annabi ma in ya ga dama ai zai iya cewa yau zan tafi da wanci in na sa kidawa zan tafi da amma ƙuri'a yake dan a nuna ma ƙuri'ar ita ce daidai ta fi zaman lafiya to haka yake akra'a baina shine akra'a daga alqur'a ne bil ain sai yayi ƙuri'a baina azwajihi tsakanin wato matan shi Allah ya ba mu ikon yin adalci fa ayyatuhunna kharaja sahmuha duk wacce rabanta ya fito ma'a rasulullah sallama tare da manzo Allah wato shikenan sai su tafi tare da annabi tace fa kharaja sahmi sai rabona ya fito da aka yi qur'a sai Allah ya kaddara da ni za a tafi wannan yakin yawa a wata riwaya tace fa kharaja sahmi alayhinna sai na fi su rabona ya fito a kansu na zama ni ne zan yi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama fa kharajtu ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba'da ma nazala al-hijab na fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu tafi wannan tafiya a lokacin Allah ya saukar da ayar hijabi umarni ba'da ma nazala hijab ay ba'da ma nazala al-amru bil hijabi bayan Allah ya saukar da umarni da a rinka saka hijabi kun san da hijabi ba dole bane amma daga baya Allah ya haram ya haramta yawo ba hijabi da haka mata su sani dole ne saka hijabi dole ne lullube jiki haramun ne mace ta yi ta je taro ko wani mitin ko na 'yan siyasa ko taron gwamnati ki je tsage-tsage ki je ki tsaya ki zauna a cikin maza kin sauke gelanki haram ne sai Allah ya tambaye ki idan mulki kike ji da shi ko wani shugabanci ko wani abu zai zo ya wuce Allah sai ya yi tambaya da haka duk mace musulma matar gwamna matar kwamishina matar sanata matar sarki matar shugaban kasa matar minista matar duk matan manyan nan da kuke zuwa taro kuna cire hijabinku kuna cire mayafinku wallahi sai Allah ya tambaye ku ba ku da wani uzuri don faranta wa kafirai ku faranta wa arna su suna nasu addinin yawo cikin tsiraici don kar ku saka mayafi a ce kuna sa mayafi ku faranta musu ku saba wa Allah za ku gamu da Allah tabaraka wa ta'ala don haka a gaya wa mata musamman matan manya ku ji tsoron Allah ku lullube jikinku in matar mutum a watakila shi shugaban kafiri ne wannan bayan da za ka yi da shi naman ba ruwansa da ƙur'ani bai da addini amma mata musulmi fa ya kamata a ga musulunci a tattare da ku saka hijabin zai sa kwace mulkin naku ne don kun lullube jikinku zai sa a ce ke ba matar wani ba ne ba ba wanda ya isa faɗa to amma su suna ga abun kunya ne aibu ne sa hijabi ba sa ma sa hijabi to dan gyalan ma a je ma a sa gyalan amma a lullube kai amma a fidda kirji a waje a fidda kai a waje a fidda gashi a waje mm wannan ba sifan matan kirki bane ku yi hakuri ku karbi gaskiya dan ku zauna lafiya da ubangijin ku mahaliccin ku Allah ba ku ikon gyarawa da zuba zinare a wuya da wane ne da dan kunne to kaji kuma ce wai an zuba zinare da yan kunnaye dole a fitar da shi duniya ta gani a gani a shiga cikin fushin Allah duk abin da musulmi zai yi ya saba wa Allah kar ya yi ba yadda za a yi na zo in burge mutane kuma Allah yana fushi da ni ba zan yi ba bai kamata ki ba ki burge mutane a daddan hoton ki a yada kuma Allah yana fushi da ke a'a abu ne mai sauki za ku iya gyarawa ku yi kokari ku kyautata ku gyara lalle hijabi dole ne lalle ne in ma ba a sa hijabi aka dinka ba a sa mayafi gyalan nan a lullube jiki da shi Allah ya saka muku da alheri akwai wasu matan manya za ka suna da kokari gaskiya duk taron da za ga an gayyace su da mayafinta babban mayafi ko ba ta saka hijabi ɗinkakke ba za ga ta saka gile mai tsada mai kyau ta lullube jikinta da shi haka wannan ya nuna kima ya nuna daraja Allah mana afuwa to ɗaya kenan na biyu a ta ce sai gashi rabona ya fito kuma mun tafi ne lokacin Allah ya saukar da a hijabi ya ce ta ce fa'ana uhmalu fi haudaji wa unzalu fihi ni ana ɗauka na a cikin haudaji in an ce haudaji darbuka ake nufi wani ɗan gida ne wani ɗan buka ne da ake yin sa akan raƙumi idan za a yi tafiya saboda saka mata a ciki sai a lullube mace kaga kaga maganar hijabin kenan saboda tunda an saukar da hijabi to ba za a dora ta akan raƙumi ko doki ana tafiya da ita ana hango ta ba sai a sa ta a cikin wani bukka akan raƙumin sai a ɗaure ta ce a ciki ake ɗauka na a ciki ake ajiye ne matar annabi ne saboda kar a ganta ba a so a rinka ganin mata ya ku mata ku sani cewa shari'a ta ɓoye ku ta lullube ku don kare muku mutunci da daraja ku ne ba ba burgewa bane mace ta rinka bayyana tsiraici ba burgewa bane wannan kafirai kafirai marasa addini marasa musulunci su ne suke sha'awar bayyana tsiraici musulma lulluɓa kanta take yi ta ce a ciki ake ɗauka na ake ajiye ni ta ce fasirna muka yi ta tafiya har zuwa banin mustalib hatta idza faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ghazwati inda aka yakin kenan sai da manzo Allah ya kammala min ghazwatihi tilka wannan yaki din da aka ambata ya dauki ganima da sauran abubuwa wa qafala qafala raja'a gashi nan yana dawowa wa danauna muka yi kusa min almadinati mun kusa da nauna karabna mun kusa madina kafilina kalmar kafilina tana nufin raji'ina muna ma ainihin ce maka kafala raja'a don haka kafilina sai zama raji'ina kenan muna masu dawowa shikenan azana lailatan birrahili sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama azana ya sanar a wani dare ya ce to maza maza a tattara a tafi sun ɗan tsaya ne sun sauke zango a hanya to sai annabi ya ce da daddaren nan a tashi a tafi tunda an kusa madina fa qumtu hina adanu bir rahili sai na tashi lokacin da aka yi sanarwa cewa a ɗora sirji a tafi fa mashaitu lokacin da aka ce a tafi ɗin ni kuma sai na tafi biyan bukata ta ta dan zagaya haka ita kadai hatta jawastul jaisha har sai da na wuce gurin rundunar yakin su sojojin su sahabban kenan dama su ne sojojin annabi sallallahu alaihi wasallama na tsallake za ta tafi biyan bukata ne ta tsallaka ta tafi can wani guri ta yi tsuguno wannan yake nuna maka a shari'a idan mutum zai biya bukata zai yi tsuguno to yana nesa ne ya ɓuya ya bar inda idan mutane suke kuma wannan yana nuna mana matan daɗin suna da kunya ba mata ne waɗanda suke bayyana ainihin wato tsiraicinsu a gaban mutane ba da haka maza suna zaune a wurin sai da ta yi nisa ta bar wurin ta je can ta tsuguno ta biya bukatar ta na dan adam to na'am wajen a ina ina ai larura ce wannan ta dan adam eh dan adam zai je ya biya bukata ba sai ta nemi izini ba ai ai larura ne shikenan annabi yana wani wurin ita tana nan inda take ta tafi biyan bukatar ta aka zo za a tafi ba a san ta tafi ba kawai ta je ta yi jinkiri ba ta dawo ba kawai sai aka zo mai kora mata dabbar ta yi kora dabbar ya dauka tana ciki ya dauka tana cikin wannan haudaci din ya tashi dabba dabba kuma ta tashi inda ba magana dabba take yi ba kawai aka ci gaba da tafiya ashe nana Aisha tana can ta yi nesa wajen biyan bukatar ta hamma ta ce sarƙarta ta faɗi ta yi ta neman sarƙar aka tafi aka batta to wannan shine farkon kissa to shi kenan na'am shi yasa ta jinkirta fa qadaitu sha'ani aqbaltu ila rahli na juyo masaukina fa idza iqdul li min jiz'i zifar sai ga a sarƙata a wacce take an yi ta da wannan abin da ta ce jiz'i zifar ko zafar ta ce ta bata gadin kafa ta tsinke wai tana gaya ma abin da aka yi sarka da shi kenan ta tsinke ta faɗi wannan yake nuna ashe duba mata kenan yaƙi fa za a je amma sai da ta rataye sarka a wuyarta wannan yana nuna ashe mata sai da makale-makale eh sai da rataye-rataye dole mace sai da dan kunne dole sai da sarka sai da zobe haka Allah ya yi su bayan da za a yi su rayu ba su yi rataye rataye da makale makale ba amma namiji da ya watsa ruwa ya fito tar ko mila lafiya kawai shi normal ne kawai ba sai ya wani rataye rataye ba eh Allah ganar da mu shi ne wasu suka yi saɓani wai tsakanin namiji da mace wai ya fi kyau sai wasu suka ce a hawa mata sun fi maza kyau mana sai wasu malamai suka ce ta ɗalle ba ku san ma me kuke yi ba ya za a ce mata sun fi maza macen da kyanta yana bayyana ne sai ta saka huda sai ta sa gazal sai ta sa jambaki in mutum kyakkyawa ne shi sai ya wani ƙare-ƙare ya ce ai namiji shine kyakkyawa shine da ya watsa ruwa ya fito shi kenan kawai shi ba ruwansa da wani rataye-rataye da wani sa gyale da wani da wani zobe da wani lalle ka gani kawai in ya fito shi kenan kuma normal suka ce ai maza sun fi ai to wannan dai sabanin malamai ne to ta ce a faltamastu iqdi wa habasani ibtibqa'uhu naje neman sarƙata ta wuya shine iqdi wa habasani ibtiga'u neman talabuhu shine ibtiga'u neman sarkan ne ya tsare ni wa aqbala ar-rahatu alladhina kanu yurahiluna li mutanen da suke dora min a ko suke dora min sirji na ko suke dora min haudaji dina akan dabbata akan raƙumi na ga sunan sun taho fahtamalu haudaji suka ɗauki wannan darbu katawa inda ake sata a ciki farahaluhu suka dora akan alaba iri akan raqumi na allazi kuntu rakibtu raqumin da na haushi wa hum yahsabuna anni fihi suna zargin ko suna zatan suna tsammanin anni fihi ai ina ciki wa kana nisa'u izzaka khifafan a lokacin mata ba su da nauyi shine khifaf mata ba nauyi ba a ci abinci ba ba irin matan yanzu an an ja kaya an yi kiba yawwa kaga mace ta fi mijinta kiba mala saboda ta fi shi kwanciyar hankali duk abin da ya rarumo ita take cinye da ita da ƴaƴanta ta ce a lokacin ba a samu wadata ba mata khifaf lam yasqulhunna lahmu nama bai nauyaya su ba ba a yi kiba akai nauyi ba innama ta'kulu al-ulqah min at'am al'ulqa alqalil yace mace a wannan lokacin abinci tace mace a wannan lokacin abinci kadan take ci shine al'ulqa min at'am ba sa cin abinci da yawa ba irin yanzu ba da Allah zai rufa asiri kowa za a zuba masa kadan amma ita nata da yawa ne wata mata wata rana mai gidanta ya ga irin yadda ta loda abinci ta saka a kwano ta cika kwanon nan sai da yi wani tozo ta zabge shi da miya da nama ya ce kaf ya ce wannan kayan kike ja kullum haka ya ce tab ai dole ki katsara ne ai shi yasa aka ce wasu matan ba sa yadda su ci abinci a gaban mai gidansu saboda suna ja da yawa sau biyu ma suke ci to kaji wai ashe sau biyu mata suke ci kafin mai gida ya dawo sun loda sun ci kuma idan ya dawo a ci tare da shi haka suke kuma bayan ya tafi dan guntun na tukunya ma su tashe shi ko wani yaro da ya bacci bai samu ya ci ba shi ma duk su tada shi ai shi yasa zaka ga matan malam ba magana zabga zabga zaka gansu saboda kaya da suke ja Allah dai ya ƙara arziki eh ku rinka kyautatawa mazajen ku gaskiya saboda suna taimakawa suna taimaka kuma wannan lada ne mutum ya kawo a gidansa a ci a sha a gode wa Allah ya ta ce falam ya stankirul ƙaun khiffatal haujaji su mutanen ba su yi inkari ba su musanta wato rashin nauyin wannan haudaci din ba saboda ai daman mata ba su da nauyi a wannan lokacin yan ƙanana ne matan ba sa cin abinci da yawa abu bushe suke ba irin na yanzu ba ne wato ƙosassu hatta rafa'uhu suka hina rafa'uhu lokacin da suka daga wannan wato haudas din wa kuntu jariyatan hadisatu sinni da Aisha tace ni kuma yarinya ce mai karancin shekaru ga ga nahafa ba kiba shine in an ce fulanun nahif irin busassun mutanen nan ba su da kiba kaga mutum yana tafiya kamar zai fadi to ita ma na Aisha a wannan lokacin karama ce ga karancin shekaru ga kuma ba ta da kiba kwar- kwata-kwata da haka dan an daga wannan abun akwai wanda zaka ga in ya hau abu ma zaka ga da shi da babu kusan duk dai eh bai da wani nauyi to shine yasa fa ba'asu aljamala suka tashi wannan raƙumi wasaru suka ci gaba da tafiya fa wajadtu iqdi bayan sun tafi kuma sai na samu ita wannan sarkatawa ba da mastamar aljaishu bayan runduna ta riga ta tafi fa ji'tu manazilahum sai na zo masaukin su wanda suka muka sauka walaysa biha da'in wala mujib shi ba kowa shine ma'anar laysa biha da'in wala mujib babu kowa ba wanda zaka kira ba wanda zai amsa in an kira sun tafi ashe an yi babbar mantuwa an manta mata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama mala to wannan shine ina so ku gane shine asalin abin da ya faru dan saboda munafukai sun canja abun sun juya zancen sai suka nuna cewa ba ni sunan shi ai tsayawa ta yi ta keɓanta da wani ta yi lalata wal'iyazu billahi to kaji haƙiƙanin abin da ya faru shikenan ta ce fa'amamtu a manzili alladhi kuntu bihi nana aisha da ke tana da basira da ta zo ta ga ba kowa cikin rundunar tafiyan sai ta yi tunani cewa bari ta koma wurinta da ta sauka inda dabbata ta tsaya bari ta koma ta zauna a wurin wannan yana nuna cewa idan mutum ya bata ko ya yi batan kai sai ya zo ya tarar da abokanan tafiyarsa sun tafi to kar ya je ya ta yawo ya ta yawo a'a ya koma inda aka tafi aka bar shi dan in an zo neman sa za a same shi a wurin wannan shine basira kamar misali mutum ya bata a daji to amma sai tuno ai a nan muka rabu to komo wurin in dai babu haɗari komo wurin ka zauna duk tsiya in an zo neman ka sai an zo wurin da aka tafi aka barka to ta ce sai na koma wa zanantu annahum sayafqiduni kuma eh fa yarji'una ilayya na tabbatar cewa sai sun neme ni shine sayafqiduni lalle za a neme ni kuma za su dawo inda nake ilayya fa baina ana jalisatun ina nan gane ina zaune fi manzili a masaukina galabatni aini sai ido na ya rinjaye ni bacci ya kama ni fa nimtu sai nayi bacci injina na Aisha akwai wani mutum ana ce da shi Safwan ibn al-Mu'attil wa kana Safwan ibn al-Mu'attil as-Sulami summa Zakawani duk sunan shi ne min wara'il jaishi yana cikin waɗanda suke tsayawa a bayan rundunar yaƙi duk tafiya idan an yi wato shi yana tsayawa a baya saboda in an yi mantuwa ko wasu sun jefar da wani abu sai ya ɗauko ya taho musu fa'adlaja fa asbaha inda manzili kalmar fa'adlaja ya yi tafiya tun daga farkon dare shine adlaja ai sara min awwalil laili shi tafiya ya tun farkon dare yana tafiya yana tafiya har ya zo fa asbaha inda manzili sai asbahi ta riske shi a inda na sauka aka tafi aka banni fara'a sawa da insanin na'imin sai ya ga duhun wani ɗan adam yana bacci tana nufin ita kenan da ya zo sai ya ga dufin alamar mutum tunda ba wuta cikin daji ne fa'atani fa'arafani ni sai ya zo inda nake sai ya gane ne hina ra'ani lokacin da ya ganni sai da ya zo dab da ita sai ce a a a a a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ya faru haka wa kana yarani qabla hijabi to daman abin da yasa shi Safwan ibn al-Mu'attil as-Sulami kafin Allah ya wajabtar da saka hijabi yana kallo na yana gani na tunda da ana iya ganin tunda ba hijabi to tunda ya santa kenan kafin hijabi yana ganin ta yanzu sai ya gane ta cewa ai ai wannan wato Aisha ne ta ce fastaiqastu bistirja'ihi kawai sai gashi na istiqadi na farka bistirja'ihi kawai ni ni ban ji komai ba kawai sai na ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni ina cikin bacci wannan inna lillahi nasa shine istirja'ihi inna lillahi nasa nan shine ya tashe ni wato daga bacci yace a hatta anaka rahilatahu sai ya durkusar da shine anaka yawa ya durkusar da abar hawansa ya sauka daga kan abin hawansa shi sai ya zo ya durkusar da abin hawa don nam? ok to na gane kwarai kuwa ta ce fasaikastu birsir za'ihin hina arafa ne fahammartu wajshi aisha kenan allah mata rahama ta ce ina jin yana inna lillahi na farka da inna lillahi sai ne masu na rufe fuskata malam kaji yadda mata na da masu kulawa da addini suke yi yanzu ka ga mata annabi ne wannan da su aka ce ai koyi ta ce sai ne maza na rufe fuskata yanzu matan yau haka suke sai sun zo wajen mazan suke budewa su yaye fuskarsu su yaye kirjinsu su yaye hijabinsu kunya ta tafi asalin kunya mace aka santa da kunya amma yau matan yau sun kori kunya mace za ta iya cikin maza ta bude kirjinta tana magana kirjinta a bayyane kuma matar aure ko ma ba matar aure ba wannan tsiraici ne kika bude ka duba wannan a cikin dare ne fa asubahi ta yi ta ji inna lillahi abinda ta fara yi ta yi wuf ta lullube fuskarta wannan yake nuna ya kamata mace ta zama mai amana ko mijinta yana nan ko baya nan za ta kula da addini asan akwai matan da in mijin yana nan za ta saka hijabi ta rufe jikinta amma idan mijin baya nan in mijin baya nan to tsirecinta take bayyana akwai 'yan duniya da in sun tafi gidan biki wallahi ba za ka ce mata wani bane shashewa suke na fitar hankali amma idan mai gida yana nan za a saka hijabi dogo amma idan baya nan ko yayi tafiya ko an je wani taro tunda baya nan ba a ganin sa za a yi abin da aka dama wannan cin amana ne duk matar da take da wannan ɗabi'ar yanzu ka gana na aisha ai annabi baya nan a lokacin ko yana nan baya nan amma da yake ta ginu akan tarbiyya islamiyya addini sai ta rufe jikinta to wannan haka ake so duk lokacin da mace namiji ya zo wajenta wanda ba muharraminta ba ta rufe jikinta ku tarbiyyantar da 'ya'yanku akan haka ku daina barin 'ya'yanku suna fita ba hijabi ba lullube jiki ku daina bari ya musulmi ku koya wa ‘ya'yanku kunya ku koya musu mutunci ku lullube matanku ku ba su kaya na sutura yalwatattu su rufe fuska su rufe jikinsu wannan shine addini shine shari'a muna yin karatu ne don mu yi aiki da shi duk mutumin da yake bai da kishi yana barin matarsa a tsaraice wannan ya zama da yus kamar alade kenan mara kishi Allah ya kyautata mana ta ce wallahi ma kallama ne kalimatan ku duba tarbiyyar da sahabbai suka samu wala ta ce wallahi a wannan wurin da ya zo ko kalma ɗaya bai min magana ba ya ma ce a aisha ina kwana ina gajiya a me ya faru ya aka yi kawai inna lillahi yake ta yi ya sauko daga kan dabbarsa ya sunkuyar da dabbarsa wala sami'tu minhu kalimatan ghayra istirja'ihi ban ji wata kalma a bakin Safwan ibn Mu'attil as-Sulami ba sai inna lillahi kawai hatta ana kharahilatahu har sai da durkusar da ainihin wato dabbar sa fa wati'a ala yadaiha ya take wato linzamin ya take kafafuwan dabbar dan ta tsuguna in an ce yadaiha wato ya durkusar da ita don a samu saukin hawa saboda na Aisha ba za ta iya yin ta hau kan raƙumi tsawon sa ba dole sai an durkusar da raƙumin farakibtuha farakibtuha sai na hau fantalaka yaqudu bi arrahila sai ya tashi ya miƙe yana jan wannan dabba ni ina kan dabbar kun ga tarbiya ko kaman kai ne fa yanzu ka je ka tarar da matar wani ta shiga wani yanayi ba za ka mata magana ba kawai taimakon ta za ka yi ba magana hajiya a ya gajiya ina aladin an samu matsala ne a kaza to ya aka yi a gida to ko za ki ban lamba waya ki ko kaza a ina ma ruwanka da ita ba ta taimakon ta ka tafi shine mutunci da kima yau lalacewa wannan al'ummar ta kai ga matan suke zuwa su caba kwalliya mata aure mijinta baya nan ta caba kwalliya da je ta tsaya a bakin titi tana tana tsaye da mota duk wanda ya tsaya hawa za ta yi ka duba fa ana ta gudun kar a saci mutum kar a yi kaza kar a yi kaza akwai kuma shaidanin da su kuma kullum wanka suke su fito ana samu wataƙila mijin baya nan yana wata ƙasa wataƙila ya tafi sana'a wataƙila ya tafi kaza ta tafi yawo ta nemo kuɗi ta yi lalata har yau har gobe a garin nan akwai titunan da duk inda isha'i magariba ta yi za ka rinka ganin mata a tsaye ɗaya a tsaye a can tana danna waya wata ta yi kwalliya ta yi ado kai ka ɗauka a daidaita sahu take jira ko wani transport za ta yi a'a tana jiran waye mai so ya zo ya ɗauke ta a garin nan kuma shaidanu masu wannan ɗabi'a sun san layukan da suke bi suna nan sanannun wurare ne da haka duk wacce take so ta tallata kanta nan take zuwa kuma da ikon Allah sai ta samu kasuwa in dai za ta fita za ta yi kasuwa wani sai ya kwashe ta wataƙila 'yar wani ne wataƙila matar wani ne wannan shine illa ina daddade da da muku illa illa illa mutum ya je ya auri mara addini duk wanda ya auri yarinya 'yar duniya wayayya mai buɗaɗɗen ido gaugau wayayya mai shagen surutu da magana ita wayayya ne za ta yi maka ɓarna yawwa kullum ina faɗa a karatu su matan nan da kake gani ka samu yar ba gidajiya ba gidajiya nan bata gane abubuwa ba ka je kai ta mata tarbiya wallahi kuma ka sauki ba za ko ba ka bane mutumi na yawwa ba za ta yi musu da kai ba bata ma waye ba ballanta na ta ce ma ai ita ta waye ta san yancin kanta ta san waye yan kauyawa kauyawan nan suna da daɗin sha'ani ga tsoron Allah daidai gwargwado su ma na birnin akwai tsoron Allah Allah ƙara mana gaba daya eh to ai kar aje a ce na ce ba sa tsoron Allah akwai takawa su ma irin tasu takawar amma dai ka samu macen da take da saukin sha'ani ya kuma ka galiban wayayyar mace da ta bude idanta kwaftareren gilas a idanta kana maka magana ta mafi ka wayewa kai zaka ji jiki da ita ban fice kar a aura ba shawara ce na bayar ka je ka ɗebi abin da zaka ɗiba amma dai ka samu mai sauƙin sha'ani eh wallahi ko magana za ta yi maka tana sunkuye haka za ta yi amma wanda za ta zare ma ido kana faɗa tana eh kaza kaza kaza kai ina ina ina fa gaya muku duk wanda ya haɗa yan kuɗinsa ku samari zai aure ta fi ƙauye ka je ka nemo masu sauƙin sha'ani to ni ban ce kar a aure na gani ba shawara nake bayarwa ai akwai irin su yan birni suna son su ko ba haka bane ba yawwa da yawa in dai ba shedani ya baka auro a kauyen ma dan wasu ma in sun shigo gari bude ido suke su ma to amma dai kafin ta farga ai ka gama da ita yi Allah dai ba mu ikon yi wa ƴaƴan mu tarbiya da kulawa shi yasa wannan zamanin kaga wannan wayoyin nan waya kaga waya waya a hannun mata waya wayan nan a hannun matan nan wallahi halakar da su da yawa yake in ga mu kaga yarinya malam tana tafiya ba abin da take nunawa irin wayar ko a titi waya a hannunta in an je wani abu waya waya waya ba karatu ba zikiri ba salatin annabi ba kunya ba wani abu waya waya waya wallahi ai muna gani malam ko wa'azi aka je musu aikin kenan wa'azi ka je wa mata wa'azi sai ga ana ta daga waya sai ka ce wani abu dan kin daga waya banzan bazara me wani kin daga waya kina da me waya to su gani suke wannan wayar ita ce rayuwarsu ai wai ita ai wata ai ita kaza ne Allah ya san me suke gani a ciki ta kwana tana duba waya yasa wata mata ta burge ni tace ai ni ya ta budurwa duk inda karfe 8 tara na dare yayi zan ce dawo da wayar ki kawo daki na a dakin baban ki waya za ta kwana ce ma na barin ya ta ta kwana da waya malam ka duba masu tarbiya saboda lalacewar zamani kin kyauta yar mata arziki ƴaƴan matan wannan zamani sai an yi musu haka tace karbe wayoyin nake yi a wuri na wayoyin suke kwana kuma in bar su a kunne in gawa zai kira karfe uku ko karfe biyu saboda yan mata fa da kake ganin su fa wasu fa malam fa kwana suke ba sa bacci kwanan chatin da kwanan hira da namiji su kunna wuta su su su video call kana nan kana zaune kana can kana ta bacci da munshari wani yana lalata maka yarka wallahi ina gaya muku wannan na san mutane ba so suke a faɗa ba amma wallahi sai mun faɗa ku sa ido akan ƴaƴanku wani yarsa fa yarinya karama fa bata wani wayewa ba sakandare kawai ta je yace bari ya dan sai mata yar waya haka wai saboda ko za a rinka kiranta ko wani abu da sauransu dan dai abu na haka da sauransu yace ta je hutu ta dawo yace wata rana cikin dare kawai sai ya ji ana cewa ana heye ana kaza kaza kaza kaza yace a aljanu ne anan ko me ya faru yana leka sai ga ashe yarsa ce budurwa take bidiyo call da samari yace ke ya duba ya ga wayar da ya sai mata ne wani yana nan ya, ya kashe dare karfe biyu karfe uku shi yana can ya fito fitsari ya je ana shewa yace daga ina da ya ritsa ta sai ga ashe kawaye ta samu a makarantar da ta je suka koya mata irin wannan yarinya mai kunya yarinya mai hijabi yarinya mai tsoro yarinya mai mutunci amma ta lalace an lalata maka ya da waya wayar da ka saiwa yan nan taka wallahi idan kai wasa da ita za su rugurguje maka gidanka da haka ku bi a hankali da wayoyin nan kuma yarinya kowace ya ne a rinka kula da hankalinta da tarbiyyarta da addininta duk abin da in kaga kayi mata zai taimaka wajen lalata mata addininta da mutuncinta kar ka bata ta yi haƙuri in ta je gidan mijinta ya je sai mata kun yi shiru ku ce komai ba saboda labarin bai muku daɗi ba wallahi abu ne akwai ciwo a ciki wallahi kun ga tarbiyya ta ce wannan inna lillahin kawai naji ya sunkuyar da dabbarsa farakibtuha na hau fantalaka ya kudu bi a rahila hatta a tainal jaisa ba da ma nazalu muhiri na fi naharin zahirati har sai ga mu mun zo wurin wato wannan runduna ta yaƙi nazili na fi waktar alwakarati shine muhirin abinda ake nufi suna cikin tsananin zafin rana mughirina suna cikin tsananin zafin rana na tarar da su a fi nahri zahira ya fassara ma'anar mughirina din kenan lokacin da rana ta kai matuƙa ta ce daga nan ne fa halaka man halaka wanda ya halaka ya halaka cikin yada ƙarya kaina injina na Aisha wa kana alladhi tawalla al-ifka Abdullahi ibn Ubay ibn Salul tace wanda ya dauki nauyin yada wannan ƙarya a kaina shugaban munafukai na duka Abdullahi ibn Ubay ibn Salul kawai yayi amfani da wannan dama yace a a a Aisha ta tafi an je an yi lalata da ita matar annabi malam munafiki bai ba munafiki bai ba bai ba munafiki bai ba ya saki bom to daga nan ne malam aka ci gaba da gutsurutsu ma ana yadawa ana yi ana yadawa ana yi ana yadawa cewa Aisha ta yi zina aka cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam aka cutar da ita aka cutar da abubakar aka cutar da umar man iyayenta kenan aka cutar da al'ummar musulmi to jama'a fa abinda za ku ji bakin ciki kaga wannan zargin har yanzu 'yan shi'a fa suna kan shi su a wajensu na na aisha mutumiyar banza ce to ya za a yi shi'a su daidaita da ahalus sunna zai yi ba mutumin da zai yadda cewa matar annabi mai wannan kazantacce yaya za a yi a haɗa kai da shi duk ayoyin nan wajen goma sha takwas cikin suratul nur da Allah i wanke ta kun ji hakikanin fa abin da ya faru sai wani ya zo yanzu yana taro yana wa'azi ko yana faɗa yana zagin mata annabi wallahi har rubuta ake a sa Aisha sai a ce karya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah gyara mana halin Allah kare mana mutuncinmu ubangiji Allah ya sa aljanna ce makomarmu za mu dakata anan insha Allah saboda ana nuna mun lokaci yayi za mu tashi anan daga inda tashi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shine shugaban yada wannan tsiya to sati mai zuwa yau musabti insha Allah sai mu dora mu karasa hadisin mu gani wa bi hadzal qadri kifaya وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم